والصلاة والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا عشرين دوة جماد الثانية hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da uku ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da daya Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da ya mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna da cikin wannan littafi mai albarka wato ma za ba da maut wanda yau za mu tashi darasi na arba'in da bakwai ko wato shi ne na da takwas ne ta yau za mu je fi sofil janna wato kasuwa aljanna tana da wata kasuwa ta musamman wanda bayan Allah ke zuwa wurin saboda samun falala kuma za mu ga ranar da ake cin wannan kasuwa saboda haka wannan rana tana da mahimmanci matuƙa kamar yadda za mu gani nan gaba babu wanda zai wasa da wannan ranar sai alaman watakila wanda bai da rabo a wannan ranar kuma da za a je ranar lasara عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة واتو للي تكن الجنة أكوي وتكاتوا يأتونها كل جمعة وند أن متاني ذات زوان نن كاتواني كل نن قوة جمعة واتو تنانا نن جمعة كاتوان نن تكيتي wanda ya zauna kawai ba ma sai ya sha wahala ba ya san kasuwanni waɗanda suke ci mako mako to ita wannan kasuwar ta aljanna ba ta ci sai ranar juma'a saboda nuna darajar da ke ranar juma'a wata rana ce ta musamman ga waɗanda Allah ya fahimtar da su ku duba an yi magana nan gaba za ku gani yahudu an ba su ranar nan ba su karba ba kirista an ba su ranar nan ba su karba ba aka samu aka ba musulmai kuma Allah ya fifita musulmai a ta dalilin wannan rana kamar yadda za mu gani cikin hadisin da ke gaba sau da aka ranar juma'a ibnul qayyim ya magana tana da mazaya abubuwa bambanci na ranar juma'a da sauran ranaku wajen bambanci 27 ko sama da haka sai da shiryo su a cikin zadul ma'adi ya bayanin su dake dake babu wata rana mai wannan ranar kuma sai juma'a saboda haka ranar juma'a ba ranar da za a yi wasa da ita bane illa iyaka dai za a yi ta maimaita wannan magana da rarar wa tikraran amma sai wanda Allah ya so shi ne zai kula da wannan abu ko ya dauke da muhimmanci amma ranar juma'a ba a wasa da ita sau da aka mutane za su zo kullum su je cin wannan kasuwa ranar juma'a wata habbar ya shimal sai wani iska na shimal galibi larabawa iskan da ake yi suna da barkan in ce mai jam'i ne saboda da hausa ba mu da jam'in iska in an ce iskoki to mu ma'anar shi ta baci da hausa ko saboda haka iska iska ne mu a hausa amma da larabci yana da jami'in sariya to akwai na shimal akwai na janub duka suna da sunayensu to akan bambanta su ne ta hanyar daɗin su to wanda yake zuwa na shimal din nan galibi sananne ne cewa yana da wani irin daɗi na musamman to shine zai bula a wannan ranar fata su fi wujuhihim wa thiyabahum wannan iska ya buga ya zuba masu kamshi a cikin fuskokinsu da tufafinsu فيزدادون حسنا وجمالا sai su ƙara kyau da ban sha'awa su kwalliya su zama sun ƙara yin wani kyau na daban kaga wannan shi an zo ne ba sayan kaya aka zo ba an zo a samu wannan kyan na musamman kuma lokacin da su suka taho aka yi masu haka can kuma na gida sai a masu kwalliya su ma kowa ya koma ya sama mai fa yarji'una ila ahlihim wa qad zadu husnan wa jamalan sai su koma gida wajen iyalansu sun ƙara kyau sun ƙara ban sha'awa kwalliya ta yi wa ya ƙolo lahum ahluhum sai iyalansu su ce masu wallahi laqad zattum ai ba'dana husnan wa jamalan bayan kun rabu da mu lalle kun ƙara kyau kuma kun ƙara ban sha'awa wa ya na sai su ma su ce wa antum wallahi laqad zattum ai laqad zattum ai ba'dana husnan wa jamalan kuma kun ƙara kyau ko waɗanne da nasu kenan ko waɗanne da nasu kenan wannan juma'a kaga a ware shi a ce ranar juma'a kawai ake zuwa wannan wuri lalle akwai wata magana shi yasa ibn qayyim yayi magana yace ai ko da a ce ware juma'a da akai ba a zuwa wannan ziyara wanda ziyaran nan daga nan ake zuwa ziyara wurin Allah tabaraka wa ta'ala a ware ranar juma'a ce ranar ake yin wannan an keɓe wannan yana nuna darajar juma'a ta daban ce kuma sannan ma dai duk ranaku fa an soke su a daga duniya daga ran da aka bar duniya duniya ta tashi ba ka ƙara jin sauran kwanakin nan ana ambaton su sai ranar juma'a ita kadai wannan kadai ya isa a gane wani abu ne na musamman a ce an soke dukkan kwanaki ba za su ci gaba da ci gaba ana ambaton su ba ko ana yin wani abu a cikin su sai dai ranar juma'a lalle ranar juma'a labudda laha min almazaya tana da bambanci tana da abubuwa da take tare masauran wa anhu sallallahu kuma ku duba ma fa ku duba wani lokaci ku duba wani ku duba ko ba komi a ce ma wanda ya mutu ranar juma'a kawai yayi shahada wanda ya mutu raddaren sama ya samu wannan kadai bai isa ina ne to ranar juma'a wata rana ce ta musamman ba a ce ma mutum yanzu a ce gobe alhamis daren sai ya mutu shine daren juma'a ko ko ya mutu a ranar juma'a a ce ya shahada to da ya samu husnul khatima wannan kadai ya isa gane juma'a wata rana ce ta musamman sannan a ƙara cewa kuma akwai wata sa'a babu wanda zai yi addu'a ciki face sai ya samu shi ma yana nuna wani abu na musamman sai dai abubuwan da aka lissafo a ranar juma'a wanda an yi bayanin su duka a wancan littafin da muka karanta na maganar kurakuran don juma'a ai sai da aka magana darajar juma'a kafin a yi maganar kurakuran to sai dai wannan za a yi ta maimaitawa ne a yi ta maimaitawa wanda Allah ya sa za su ji za su ji wanda Allah bai so su ji ba tun da yanzu wani da za a kare shi tun da yake bai taba zuwa ranar juma'a ya tarar da liman bai aumin bari ba kullum juma'a ba sunan shi kullum juma'a ba sunan shi to yau jama'a ka auna a ce ɗanka ne ɗan da ka haifa a ce ma ka sa shi makaranta ta kuɗi kana biyan kuɗi amma rar da ka kewaya makarantar nan aka ce ai gaba ɗaya tun da yake ba sunan shi a rijista ya za ka bi ka auna ya za ka ji wannan abin face ma Allah na aiko mala'iku su sauko daga sama sai ranar juma'a saboda su ɗauki sunayen waɗanda suka zo masallacin juma'a kuma ƙa'idan nan suna zuwa tun daga sa'a ta farko wasu suka ce sa'a ta farko goma ce ko sha ɗaya ce ko sha biyu ne ko dai ga nan suka yi ta magana aka ce za su zo su buɗe littafin su duk wanda ya zo su rubuta sunan shi duk wanda sunan shi ya shiga cikin nan za a gafarta mai zunuban shi na sati daya daga wancan juma'a har zuwa wancan juma'a aka ce har da karin kwana uku ma kama wanda ba sunan shi ba wanda ba sunan shi babu to kuma karshen lokacin zai kare ne da sadda liman ya shigo cikin masallaci ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah daga nan ko ka shigo ko a ina kake ko wayo kai ka shigo ta kofan masu wayo aikin banza ka yi domin wani shi sai ya zo lattin an zo liman din zai shigo ko liman din ya shigo ya zai zaga wata kofar masu wayo ya ce assalamu alaikum da an ganshi a ce a buɗa ya mai wuri ko min wurin da aka yi ma baka ciki dai ka dai shigo ka zauna kusa da liman dan ya sanka a banza wuce ya sanka zai ne ni zai ma ibnu miskinin ne ibnu miskin shi ma babu baban shi ma babu kowa ma babu to ni zai ma amma ka zo saboda sunanka ka samu mala'ikun nan su ba yau dai mutumin da ya san kunya a ce ma malam ai shekara daya Allah na turo mala'iku musamman daga sama su zo su dauki sunan attendance na wanda suka je masallaci a ce shekara ɗaya mutum ba sunan shi cikin ya san kunya Allah ba ne ya turo mala'ikun nan musamman kai yanzu kana ganin ba muhimmanci ne yasa a kado mala'iku daga sama ba sa fa sauka sai don wannan dalilin kullum juma a tado su daga sama ku sauka ku ɗauko attendance na wanda suka je masallacin juma'a kuma ana ɗauka attendance nan ne tun daga farkon sa'a kafin liman ya shigo da liman ya shigo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah duk wayanka an kulle ban da kai ko ka yi wayan da zaka shigo ka shiga masallacin tunda ai ba kai ne liman ba ka zago duk da zaka zago ka shiga kai mai wayo ko an san ka saboda an san ka an san kai babban malami ne ko an san kai wane ne dukkan wayan ka ta gama amma dai ba sunan ka saboda liman na yin sallaman nan za su rika littafin da ya shigo ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah inda suka tsaya sun tsaya kenan sun rika littafin nan kuma ba duniya wani balle a fita ka ba da envelope su saka an gama wannan satin an gama su koma wurin Allah Allah dama ya sani ko ka zan ko baka zo ba amma a je a bi sunan nan ba sunan mutum a wannan satin a ƙara ba sunan mutum a ƙara ba sunan mutum a shekara ɗaya malam Allah ba ɗauki sunan ka kai wurin Allah ka zo juma'a ba haba jama'a ku auna wannan a duniya wa za a yi ma wannan ko a ina ne a ɗauke ka aiki a ce shekara ɗaya baka zo ba ranar da aka tashi kora kana ganin wa ya kamata a fara sa sunansu to haka za a kore ka wurin Allah ba domin za mu magana nan gaba idan aka zo za ku ga yadda za a yi bari kada in karatun kafin karatun mu tafi kowa ya gani da kanshi wa alaikum assalam eh ina ba mu ina ai sharadin nan mutum ya shiga cikin masallacin dan su ka gani da suke tsayawa kofa suke tsayawa kofar masallacin duk wanda ya shigo ya shigo ga da ya shigo suna gani sai su sa sunan shi wanda ya zo da wuri ya je ya zanna gindin bishiya ko ya zanna ba su ruwan su da shi wa alaikum salam wani laruri ga mana larurin faɗi da namiji in ba ka ansa corona wace ce corona virus yanzu inda ta aka za raba miliyan ɗaiɗai ba za ka yi asuba ba ka je wurin kai layin ka fara shiga a nan ma za ku wani ko ba sai ka gane to sai kuma wani ya faɗi wani laro ne to inda mutum ya san da gaske abin da za a samu ko mutuwa ake yi kai ya je ya ya shiga in ya san zai samu abin da zai samu yanzu na a ce maka za a raba miliyan ɗaiɗai ka je ya ba da amsa ya ce can zai kwana to tun da haka ne ka zo da wuri mana ka bi layin a fara shiga kuma in aka zo wuce ka dan sai ka yi yakin da iya karfin ka sai ka juma wanda ya ya tsallake ka saboda ka san me za ka samu ka zo tun da asuba kuma wani ya riga ka shiga kana kan layi na to kaji to kaji na to ka dubu to to ka to ka gani to shi abu duk fa misalan nan ma wanda ban gani ba ni fa ne ga masu an san pension nan fa suke zuwa su kwana kuma su baro garin su wani ya zo nan sakatariyar masallaci sai ya fita tap ba wurin zama a cikin masallaci wurin in ka zo yadda ka san sauro za su ɗauke ka haka ake zama wurin nan kuma suke taruwa suna zama wurin wani sai ya gama kwana bakwai din nan a nan wurin yake nan yake komi sannan ba haka nan ma a je a latsa kwamfutan ba sunan shi kuma ran da aka ƙara cewa su dawo su dawo an sha mutuwa a wurin in kana so ka je federal secretary din za an daina ne da nan suke taruwa nan federal secretary din an ce su zo maganar pension za a gansu su nan kuma wani ya tsufa tukuf tukuf sai an ririke mai hannu kuma in ka shiga ka gan shi a masallaci bai iya sallah ba kwata kwata ya gama wannan rayuwar a banza ya bi banza in an zo kun zauna da shi yace shi suka yi yakin kaza su suka yi yakin kaza to a banza dan ba ka zuwa ka ga Allah wannan magana ka yi addini ba ka ce ai saboda ku kuka yi yaki kaza to ya ma sa ku yakin ne yakin da kuka yi da galgalo ya sa ku ne haka ka zo ka ba Allah wannan hujja ba da gaske muke bane ina ga muku ba da gaske bane in na ce muku ba mu san Allah ba kuna mamaki ne in ne mu maganar nan ba ku kadai na ce ba addani da mun san shi yadda ya cancanta da ba haka zamu ba wallahi da ba haka zamu ba tunda yanzu an ce miliyan ɗaya ya faɗi da kansa ce in an ce za a raba miliyan ɗaya mutum zai kwana kan to dan ne tunda ka san ana layi ne ko ta akai mutane hamsin su je ka zama na ɗaya mana ka gani in za a hana ta shiga ko ko an yi kumu daga kowa an samu mai himma kun taso kun zo wurin kai kuka zo wurin nan tun da asuba ko kun wuce hamsin din ma za a baka ku shiga za a ce kai waɗannan tun asuba suke nan wurin mu da yau in dokan nan an karya ta an karya ta sun kai kai ne na hamsin da ɗaya kuma tun karfe shi da kana wurin sai a ce ka shiga to na ba da gaske wani to ku duba fa yadda sahabban manzon Allah suka karar da rayuwarsu suka tsiyayar da jinin su suka bar abu mai tsada suka bar abin da suke so saboda addinin nan to da ka ba da gaske ne kuma me kake me ake aiki yanzu inda ka san shi ko na jaha ne ko na ko na federal ne ko na zama ya zama aiki sunan aiki to ranar juma'a kuma ka rasa komi ba nan din ba kan ita gwamnatin da kanta ma ta ce a daina zuwa ma aiki sai masu level kaza state ta ce federal government sun ce har ƙara ne ta suke sun face a daina zuwa wurin aikin nan to tun da ba nan sai kuma kai duka biyu ba wan ba wan ba nan ba ta ka nemi nan din mana babu to nemi kan mana an samu dama kuma ma mu nan tsarin da ake kai ba da wahalan da sama a damun in ka ga dama za ka yi wannan abun ba wani abu bane dai maganar kai ta sakan ta ne kaki wannan kuma shi kenan wani kuma ya ce ai shi bai rika alwala mun ji ba ka rika alwala to ka kai jika ka rika zuba ruwa kana tafiya da shi mana da can malaman mu da tije ba in mutum zai tafi unguwa daga wani wuri da sandar shi da goran ruwan shi kira ta yawa ba saboda ya damu da addini kuma ya san zai tsarki a hanya zai kama shekaru sun mai yawa ya san ba zai iya rike alwala ne saboda ruwan shi yana rataye da shi in ruwa ya kama su ya rataye ya kama ruwa ya cigaba da ya sake alwala ya cigaba da tafiyarsa in ya kai ya ga ruwan shi ya kusa karewa yana zuwa inda ya ce ba da Allah a zuba man ruwa nan sai ƙara rataye a wuce balle yanzu da ka sauƙaƙa in baka da jita ga fiyo wata ka kai leda ka zuba fiyo wata guda biyar a ciki ka tafi da shi in ka kama har sai ka kama ruwa ga ruwanka in ba sai ka kama ruwa ba alwallahi ba ka iya rikiya kana fita wajen masallaci ga wurin ka an san tun da safa kake nan wurin ba mara kunyan da zai zo kare mashi ya hana ka dawo ka zauna ko akwai ka fita waje da ruwan ka fiyo wata kai alwallahi ka dawo ka zauna in za ka yi alwallahi so goma lada so goma me matsala sai matsala mutum ya ce wai shi bai riga alwala ne sai sa bai zuwa ko ya ce yana bacci duk ƙarya ne da tv ake kallo za ka yi bacci kuma in ka san gobe juma'a yi bacci da wuri mana kai ta shara baccin ka don alhamis kai ta shara bacci kai ta sharawa da safe ranar juma'a ka dawo sallah asuba ka tsara kafin lokacin masallacin karfe sha ɗaya sha ɗaya da rabi ka tafi masallaci duk garin nan masallacin da ka je sha ɗaya da rabi in ma bai fasma ne za ka samu wuri da kan fara hujjar na san san sha ɗaya da rai a zuba wa dai kai ruwar a kayuwa ce ka tola ba ka ji wanda wanda aka dai da ya ji ba a gobe sai dai ka dai ka zammako eh baka zaɓi ƙasa ba sai kawo sama ba ƙasa ka ci kai ka wuce sama shi ke nan za gani dan daga cikin mutum zai sa wa zai yi ba ka aisan shi ba in ma ka ga ta ɓaci ka fi tangame ne ta kuma duguri road ka gani ka je su tamballa ka gani a karfe goma da rabi ka ga daidai ina ka ya kawo to komin ka'idar su ba su ce da su je su ka zauna kai dai zauna je ka bi layin da suka ce a bi layin mana amma ba kana da kayan da ka zo aiki sayarwa ba yi ta tazrihin ka karanta sahabi ka karanta qur'ani kai tazrihat kai ta'midat kai tabi kai kai wannan aikin su zo su tsaya yadda ka dai tsaya ai sallah ta in ya dawo ka ji kana gane hudu ba ka gane in ba gane ba ka ji ne ka zihi da tamidi ba shi kenan ma ka ji hudu ba shi kenan magana ta kare ka dai yi wannan aikin da aka saka in wani bai samu ba wani ya samu balle kuma ka tashi da safe ka rau ka san juma'a ka yi azkar na asuba rana ta hudu ka yi azkar ka yi raka'a biyu ka yi kaza karanci ka yi tazihi ka dan kwanta ka sannan ba haka nan ka tashi ka nemo kayanka mai kyau ka yi wanka ka yanki ka ka yi sa turare ka yi kaza in kusa ne masallacin ka tafi da kafarka in kaza ne ka je da wuri ka shiga kaba malam ya jama'a waɗannan duka abubuwan nan faɗa ta magana duk an lissafa su a matsayin kowane kai lada ce ka sai mutum ya rike gaba ɗaya ba ko ɗaya to mu bari dai kada Allah muka rai tsaye da wujiya yace to ya zo da wuri ku dole da ayi da ayi da baldawal وعنه رضي الله عنه قال يقول أهل الجنة أن الجنة ناتوا انطلقوا إلى السوق كذوك تفتاتوا كذي فأتيمت وكو قال يقول أهل الجنة انطلقوا إلى السوق فينطلقون إلى كتبان المسك كيف تتزوى بونوني أنت كتبان فيني ونتاري إن أكتار تدو نذنكر على المسكيني جي أفيسا مسو أفيسا مسو أي جمع كثير وهو الرمل المستطيل المحدود المحدودي shine turare a wannan tarin kamar a ce yashi wanda aka tara amma yana jere mai laushi wanda za a shiga ciki to asalin kutbanin miski kamar haka turaren miski aka tara shi in an je da kansu yake feshi ya fefe sa masu ya fefe sa masu su yi kyau sai su dawo kenan an dawo fa idza raja'u ila azwajihim idan suka dawo gida zuwa ga abu iyalansu sai su ce sai su ce masu inna la lanajidu lakum ay rihan kanat ay inna lanajidu lakum rihan ma kanat lakum muna jin kun dawo da wani kamshi wanda da ba ku tafi tare da shi ba sanda kuka fita ba wannan kamshin qala wa yaqulna ai su ba sai su ce wa antum ai su ma su za su ce ma waɗancan ko su kuma su ce wa antum laqad raja'tum bi rihin ma kana lakum id kharajtum min indina su su ga ma matan kenan za su ga masu sun tunda lakunna suka ce inna la najidu lakunna rihan ma kana lakunna su ce ma matan su kenan mun ji kuna wani kamshi wanda da sadda muka bakku ba ku wannan kamshin dan su ma an masa ado sannan ba haka nan kuma sai a ce masu kenan kaga ko ya nuna wani abu matan ba da su ake zuwa kan ba su matan a gida ake ba su da su kayan su kuma maza a can suke zuwa su an sona su ba zuwa ake a tafi ko goriyo a tafi tule tule ba ya dan fito ko qala fa yaqulna sai su matan sai su ce wa antum laqad raja'tum bi rihin ma kana lakum kuma kun dawo da wani kamshi mai dadi wanda da can ba ku da shi is kharajtum min indina yayin da kuka fita daga wajen mu ya fito وعنه أيضا رضي الله عنه قال إن في الجنة لسوقا لسوقا أي كثبان مسكين أقوى وتكاسوا wannan kasuwan tarin miski ne kawai a wurin zuwa ake saboda samu kamshi ya kurujuna ilaiha mutane suna fita zuwa wannan kasuwan wa yastami'una ilaiha su je su taru fa yab'athu Allahu rihan sai Allah ya turo da wani irin iska fa yudkhiluha fa yudkhilu ko fa yudkhilu habiyuhum ya shigar da su har cikin gidajen su ko ina da su kuma wanda suka je san fa yaqulu lahum ahluhum idza raja'u ilayhim sai iyalin su ce masu idan sun dawo ilayhim qad izdatkum ay hasnan ba'dana kun husnan ba'dana kun kada kyau bayan mu wa yaquluna li ahlihim kuma su ce iyalin iyalan su laqad izdatkum aidan husnan ba'dana ba'dana kuma kun kada kyau bayan mu wannan shine ziyarar da ake yi wurin Allah tabaraka ta'ala ko wurin wancan wuri da aka tanada amma ranar juma'a ne ake yi fi tazwarihim ai fi ko tazawurihim wa marakirihim wannan zai magana akan tazawurihim wa marakirihim ziyarar ɗan aljanna yadda ɗan aljanna ke kai ziyara da kuma irin abun hawan da ake hawa a ɗan aljanna domin galibi mutum ya saba a duniya yana son abun hawa kamar da can wanda ya saba da dawaki ko suka saba da raƙuma za ku ga suna tambayan cewa akwai raƙuma saboda wannan yakan sa nishaɗi to haka mota wanda ya saba nan mota yana da babban mota ya zagaya inda ake zuwa a daɗe a daɗe a daɗe shi ya zo kawai ya wuce ko wawo ka ji kawai ya wuce ka waiwaya ma baka gane ko waye ya yi nisa kafin ka daga to wani zai so har a can ya samu irin wannan abun hawan da zai riƙa wucewa da gudu ko ya yi da gudu to kuma an ce duk abin da rai ke so akwai a ciki saboda haka abin da ka so sai a musanya ma da wani iri na abin hawa amma ba irin na nan ba dan na nan ba ya iya yin wancan aikin inda ake zuwa can ina nan sai ka gyara sai ka sa mai sai ka sa kaza to wancan za a baka wani abin hawa ne wanda daban aka sassaƙa shi kamar yadda can nan muka karanta annabi sallallahu alaihi wa sallam yace annabawa za a tada su ala dawa ranar kiyama zan da za su fita daga kabari ya ce jikokinsa za a za su tashi a kan wannan abin nan nasu a kan kaguwar na abu ba su su tashi nan sai ya ce shi kuma annabi salih zai tashi a kan raƙuman nan tashi sannan sai ya ce bilal ni ko zan tashi a kan wata irin kaguwa wanda ya tafi da ita sama wannan mai gaban walƙiya ya ce inda take sa ƙafa nan take nan zai tashi a kan buraka sannan bayan nan sai ya ce bilal kuwa zai tashi a kan wata kaguwa da aka yi da ya kutu na aljanna zai tashi a nan da ya tashi ya ƙara kwaɗa kiran sallah kamar yadda a kai ya mutu to da zai tashi a kai ya kiran sallah duk wanda suka ansa la ilaha illallah muhammadu rasulullah daga nan sai su taso su biyo shi haka za a yi za ta da su kan abubuwa daban-daban kuma kun ga yadda za ka da annabi kun ga yadda za ka da jikokinsa sallallahu alaihi wa sallam saboda haka mu ba wai fa muna dan kakkaga wai yan shi'a su yan shi'a wulatu ne wuce wuri suka yi game da jikan jikan shi ma jikokin annabin suka dau daya shi suka ce ɗaya ya yi laifi saboda haka ba sa girmama shi ai in ba haka wa jikokin husaini ai jikokin manzo Allah ai biyu ne hasan ne na farko husaini ne na biyu saboda haka hasan ne babba shi aka fara ba ma matsayi kafin kafin a ba husaini da aka zo suka zo suka yi sulhu shi da muawiya suka zo suka abin nan shi bai ga abin da suka zo suna so aikace kace suna so aikata da hankali aka zo aka same shi yace a shi ya san matsayin muawiya saboda haka babu wani abu da zai zo ya faɗa da muawiya suka yi sulhu na farko suka ce ba su yarda ba yace shi ba wani abu yake nema ba rikicin nan an yi rikici an kakkashe kuraitawa an kakkashe dangin manzon Allah sun yi asarar dukiyoyinsu dan haka shi abin da yake damun ta kenan yace yanzu ne kake so a yi masa yace a ba su a ba su fansa a ɗebi kuɗi a biya su a tsarar da suka biya su ce duk abin da kace so a yi za a yi bikan manzon Allah ce to inda haka ne ko ni ba zan yi dariya da kai akan mulki ba to da haka na ban ma ka ce dan ni zai yarda a haka to laifin shi kenan daga nan shi ma suka ɗauki ne suka dawo shi ma Husaini suka ɗaukai yana Madina aka taru aka gaya masa sahabban manzon Allah suka ce shi a ba su da amana jikan manzon kakkabi ya ce a shi yanzu sun zo za su tafi da shi a inda dingin suka fi yawa za su tafi kufa can inda babanki aka kashe babanki ga shi ga shi ga shi suka ce in mutanen nan mayaudara ne kakka yadda su tafi da kai za su tafi da abun nan ba har sun yi tafiya kwana uku abdullahi dan umar ya ƙara bin sa ya tsaya nan lokacin ya same shi ya tadda shi ya ce da su shi kan mazan allah muna son ka muna son ka manzon Allah ya umarce mu so ka muna son ka kakka da ka bi mutanen nan ka tafi da su yaudara ce za su yi ma
اللهم صل على محمد وآله ثم آله من جواب إلى وعلى الناس آله ورحمه وأنت وآله بما ثم بيرسلك amma ba ta kake riyaka ba kamar yadda shi abu suka yi suka kake riyaka bulatu shi'a da ka wannan shi ne to wannan tsololon to kadar na wasu kadar na wasu ya za a yi abu ya yi ne amfanin kawo su nan to inda ya daddanne su za ka yi sai su fita su ba abin duka gaba ɗaya da ladan ɗin da wanda ba ladan ɗin ba duk sun gama mu abu kaki kafin su je su su ko su da aiki ba sai ɗaya zo kai alairu dole ɗaya zo ka ji ba yadda ba su uku uku ne ba hawa ko masallaci ne aka ce uku liman bayanan na'ibi bayanan na'ibi na'ibi bayanan ai an shiga uku kuma ba ana samun masallata a haka yayi daga sai zalla so sai aka ya kare zalla so biyu aka ya kare zalla so ko aka ya kare dimo ne masallaci wanda masallaci ya mutu kenan to bu tafi dai saboda haka za su ziyara za su za su abun nan nan an Abdurrahman bin Sa'ida radiyallahu anhu qala kuntu uhibbu alkhair shi wannan Abdurrahman bin Sa'ida yace shi kam yana son doki yana son hawa doki fa qultu ya rasulullah yace ya manzon Allah hal fil jannati khay shin a aljanna akwai doki shi yana son doki yace aljanna ma za a hau doki fa qala in adkhalaka Allah aljannata ya Abdurrahman yace in dai Allah ya shigar da kai aljanna ya Abdurrahman zaka samu doki amma fa ba irin nan ba kana laka fiha farasun min yaqutin lahu janahani yatiru bika haythu shi'ta atan za a baka doki amma fa shi ba da irin wannan ba doki ne mai tsoka da jini ba an yi shi ne an sassaka doki ne daga yaƙut mun nan mun nuna ko daga yaƙutu aka yi shi yana da fukafukai kuma
shi wancan ba da jini da tsoka aka yi ba daga yaƙutu aka yi yana da bukatai guda biyu na wala da gashi yake zoki duk inda kake so zai yi tsawo a ita zoki ne gaba zoki ne ta fiye yi kuma ba da jini aka yi ko ba da nama ba da ya kuka aka yi ko da kuma da bukatar sai ka ci wahala ka zo yin fulawa ko sai ka ci wahala ka zo yin kan ruwa ko ko shi yana da kan ruwan ba kai da shi ke shi ko yana jin yunwa ya tafiya daga ya kuka aka yi وعن سليمان بن بريدة عن قالوا سليمان بن بريدة عن أبي أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أم سمعة بن وقال وقال يا رسول الله هل في الجنة خير هل في الجنة خير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الله إن الله إن إلا أدخلت الجنة إن الله يتبدل الجنة
تحمل فيها على فرس من ياقوتة حمراء يطير بك أي في الجنة حيث شئت إلا كان كنجي ذاك إذن ها ألا يتجدك الجنة بذاك سوء دوكيك أتكين الجنة نمبأ كان دوكي وان دشي دوكي أنيش من ياقوتة حمراء daga wani yakutu ja jan yakutu aka yi dokin da shi يطير بك في الجنة حيث شئت زي دنجا تاشي da kai cikin aljanna duk inda kake so tashi yake kamar tsuntsu ba za ka so haka da ma illa kana ba sai ka samu haka sai amma ya fito qala wa sa'alahu rajulun wani mutum ya kala tambaya fa qala ya rasulullah hal fil jannati min ibilin a aljanna akwai raƙumi kaga mai doki yayi tambaya da wakai ya saba mai raƙumi kuma ya tambaya shin aljanna akwai raƙumi shi ma da za a hau ya ta gudu to yanzu raƙumi in baka saba da shi ba wannan hawan da zai kai taka da kai yana haka yana haka nan ba ta zazzage ka ba ma ka kai da za sai dai kawo da ruwanka ko da abinci da ya gama ka san ko sai sai ka saba cin abinci sai wanda ya saba in ko yana gudun nan da kai baka saba ba wanda ba su iya ba ma wani yana hawa da tsawon ka ɗaya faɗuwar ka ɗaya ka iya ba saboda haka abin nan ne so saboda haka can ba abin nan ba ne yanzu ko nan duniya ka auna yanzu abin nan bane in ka zo yanzu da za a ce ka hau motar ka hau wata motar a sauke ka a ce to kai yanzu tun da an samu an samu wani sama da shekarun ka dalla ya hakuri ka fito don ka hau wata ai za ka gane bambanci ka hau wata mai nishin nan wanda ke wuce ramin nan ba a ji aka fito da ta aka samu irin gob din nan guntulallan nan ya fara falla da gudu da kai kana jin kamar wani wurin zai kalle yana ta kuma kuma ba ta tausayi ka kama kujeran ka kankame ka kama kujeran ka kankame wata rana ma mun taba tafiya da ni ne wani muka je kwanta gora malam da wani aboki na dama shi sai naɗa hannu haka ya naɗa hannu ga kwanta gora da bala'i kwanoni malam ya zo ya shiga kwanan nan ɗari da ashirin ka ji wow malam muka yi tsit san da na duba na ga na gaba sai na ga yana ta jan tarbi yana ta jan tarbi yana ta jan tarbi da ce mai shiga ka wakan tarbi kake za ce to kai wala ya ka gani yace wannan shirin ta yace ai fata mu da Allah sauke mu kwana 120 yana shiga wannan kwana da wannan mota da wasu motoci ne amma ila ne da da ya kawai sai ce ko ta gorowa za ni ne kaga wannan ya za a yi ka natsu to inda wata motar mu take ciki mai lafiya aka turo shi aka sanyo nan ana wannan tafiyar da shi a zo bal ashtata ana sauka mutum ya ce ba fitsari zai da gudu zai shiga bayi ya ce ai dole fitsari sai fitsari an iso da kyar to ga gani to saboda haka abun hawa a can wanda ka saba ba shi bane wanda kake tunani ba shi bane in na dabba ne ba shi bane in na abun hawa ne ba shi bane saboda alkamalu lillah dole duk wani abu da ka sani a can sai an samu linkin ba linkin shi akan abin da ka sani a nan duniya saboda haka haka za a yi to zaka shine shi wannan tunda raƙumi ya sani ya tambaya shi akwai raƙumi a can qala ai fa lam yaqul lahu ma qala li sahibihi annabi bai ce masa yanda wancan yace ba kaga wancan ya tambaya doki sai annabi ya shiru dan za a ta tambayoyi sai annabi ya kulle tambayoyin da wata amsa yace in yudkhilka Allahu aljannata idan har Allah ya kaddara ka shiga aljanna kaga daga nan ba kowa sai ya shiru ba duk wanda Allah ya kaddara in dai Allah ya sa ka shiga aljanna ya kullaka fiha mashtahat nafsuka wa laddat aynuka ai an kulli kana da duk abun da ran kake sha'awa da wanda in idan ka ya gani zaka ji dadi za a baka inda kana so zaka samu kaga daga nan ba kike nan ba wa nabi ayyub radiyallahu anhu qala ata an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam a'rabi wato wani balaraban kauye ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wannan ba zai ba ku sai ku haka wannan in kike da mu in ya dakul ai a fa qala ya rasulullah inna Allah inni uhibbul khair yace ya manzon Allah ni dai ina son doki shi ni ina son doki yace manzon Allah yana son doki shi shi mutum ne mai son doki fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa in dakhaltal jannata yace idan Allah ya kaddara ka shiga aljanna utita bi farasin min yaqutatin za a zo maka da doki daga wata yakutu za a zo maka da doki wanda aka yi shi daga yakutu ne lahu janahani yana da fikafikai guda biyu fa humilta alayhi za a dauke ka a sa bisa thumma tsara bika haythu shi'ta sannan ya tashi da kai duk inda kake so zai ta wulla da kai ya fito ko nazaru ahli aljannati ila rabbihim dan aljanna za su dubi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka sa muna daga cikin yan aljanna kuma za ku ji maganar juma'an nan shi yasa nake so mu zo wurin dan ku ji sosai saboda mu haɗa ta da ta farko yan aljanna za su dubi zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala Allah ka sa muna daga cikin yan aljanna ba dan halimu ba qala Allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala yace wujuhun yawma idhin nadira wasu fuskoki ranan nan za ka gansu da ka gansu za ka ga alaman ni'ima tare da su kuma ma ko a nan ne ai ana ganewa yanzu mutumin da ke cin wuya wani lokaci a fuskar shi ma za ka gane wanda ya ji daɗi ko da da ya ci wuya yanzu kuka daɗe ba ku haɗu ba an kai shi wani wuri yana jin daɗi sai ka ga fuskar shi ta canza a fuska zai canza a jikin shi ma zai canza za ka ga alamomi saboda haka za ka ga abin nan ne ka ga akwai alama akwai nadra akwai alaman ni'ima da abun nan ba to shi yasa wani lokaci da can ko aure aka yi idan aka ce yarinya ta dade ta kai kwata wata shida ta dawo gida sai a ce ba ga canji ba tare da ita sai ka gaba a jin daɗi sai iyayen nan su ce to ko dai mijinta yana da kokari yayi mata hidima yayi mata hidima to ita kuma ba ta karɓar kiyo sai a ce wannan rena kiyo rena kiyo sunanta ana ta kiyo ana ta kiyo ana ta kiyo amma ba ba ta nuna wani abu ba to daga nan sai iyayenta su fara bincika ko ba ta cin abinci ne ko akwai wata damuwa ko akwai wani abu ko akwai wani abu amma ɗabi'atan mace ta bar gidansu duk ɗan ƙoƙarin da namijin nan ya yi duk ƙanƙantar shi da aka yi na barin gidansu nan inda ta yi wata ɗaya ta yi wata biyu aka ga sai ta tsanga ta canza saboda bambancin rayuwar da take da gidansu yau gidansu da can tana da tare da uwanta tana tare da abun nan ba ta da yancin kanta ba ta da abun nan amma yau an kai ta inda tana da yancin kanta ta dafa abin da take so ta ci abin da take so gurgudan wadatar da aka samu ba ta akai sai an yi amma dai ta samu bambanci da sadda take gida wata da can daki abun nan ga matsatsi ga yadda ake zaune wata a dakin ba ma da abun nan ba Allah dai ka hore mana wata kan kujera ma take kwana a cikin abin nan wata sai sun rika tafiya daki daki je can dakin su kwana radda mijin mai radda mijin yayi tafiya wani lokaci can dakin wani lokaci can dakin suna wannan zagaye zagayen to yau ta je ta samu yancin ta shi ma mijin fa wani yana kwana a dakin zaure wani yana kwana a dakin waje kofar shi waje da ya ji motsi ya tashi zanne ya ce yau ko gumi za a yi tunda shi waje yake dama ya fito waje wani wurin sai an yi wani gefe can an yi wurin wanka inda za a abin nan ba ku ba lokacin da aka yi wancan cutan ya so dan ta wancan ɗaya ebola ebola da ta taho a wani wuri da ake ce ma layin gaurawa a can wata unguwa a kulle kan layi suka a kan titi suka ta wanka ma hukutar ga wani ya dafa musu ruwa a drum ana ta jiye mu sai su fasa shago su dauko buhun gishiri su zazzage a ciki suna ta wanka da gishirin mutane ta dukkan dare a mutu ai kamar bacci nan da daji ai ya kusa faduwa eh ji ka daji da yaji daga bango sai ya kusa faduwa suka yi ta wanka suka yi ta wanka da gishirin mutane suka kwaso daurin itacen mutane suka yi ta dafa ruwa suna ta wanka akan hanya saboda an ba da lokaci ta kusa isowa kuma ita ga turula take wasu su ce ta zo ta kai riga tuku wasu ce ta kusa ta kusa na rayi ta zo na rayi wata ma da ta ga haukan ya kai hauka ruwan bai huce bai ta tumbula dan a cikin shirin da ruwan ta fasashe ya sabula dan kuma sai gashi mutane sun je asibiti sun kwanta asibiti saboda sun sha gishiri ya tsure su ba su ebola ba ta kama su ba amma sun mutu saboda shan gishiri to da gani don haka kaga bambancin ya aure ko zo shi ke gida sai shi ya zo ya tsar da an dafa masa abinci ga kaza ga abubuwa da yawa sai kaga shi ma ya canza to amru mumkin ne sai sa ita shari'a in ta ce ayi abu Allah ya fi mu son kanmu dan haka duk abin da kaga shari'a ce ta tsara shi to lallai akwai hikima a ciki wanda la tu'addu wa la tusa Allah shi kadai san idan ma mutum shari'a ta ba da wani abu a shar'anta ta ce a yi mutum ya yi tunanin babu hikima a cikin wannan abu ya yi Allah mummunan zato to saboda haka waɗannan za a gani za a gani da an ga 'yan aljanna za a ga fuskokinsu yau ujuhun yau ma irin nazira za a gan su ranar nan cike da ni'ima akwai alaman ni'ima ila rabbiha nazira sannan kuma suna dubi zuwa ga ubangiji tabaraka wa ta'ala Allah ka sa mu ciki wannan suratul qiyama aya ta 22 zuwa ta 23 an abi hurairah radiyallahu an annan nasa qalu wasu mutane sun yi tambaya wata rana suka ce ya rasulullah suka ce ya manzon Allah hal nara rabbana yawmal qiyama shin za mu ga ubangijin mu ko ranar kiyama zai yi mu ganshi kaga wannan tambayoyi mu ma sun ce muke mu da suka yi mana su قال هل تمارون في رؤية القمر ليلة البدر ليلة ليس دونه سحاب يتي كنا شكا وكنا تبتنتما وجن غنين وتا لوكacin da ya kai sha uku sha hudu sha biyar kuna shakka ku a ce wani bai ganshi ba in ya fito ko ko sai kun surere ne ya sannan ku ganshi kuna ganin shi tangaran ko ya ƙara suka ce bai dole su ce la qalu ya rasulullah yace ya ƙara cewa qalu la ya rasulullah suka ce ina kowa zai gani قال هل تمارون في الشمس ليس دونها سحاب kuna shakka wajen ganin rana idan ta fito kuma ba girgije a ranar sama kayau ba wani abu a sama kuna wani tantama ku ganta suka ce la qalu la qala fa innakum tarawnahu kadhalika to kamar haka za ku ga Allah yadda ba ku shakka watan nan za ku kai tangaram kuma ku ga wuta rana ita ma haka za ku ga Allah tabaraka wa ta'ala ganin da ya dace da shi وذكر الحديث بطوله جاءت حديث النصون ثم مغنى سكن وعن سهيل عن النبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة إذا كان الجنة تشجع الجنة الله تسامنا قال يقول الله تبارك وتعالى في الله تبارك وتعالى يتبين الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم كجي هكذا أفاد سماء لا ما ثاني haka za a tambayi yan aljanna bayan sun shiga yan aljanna sun shiga aljanna sai Allah ya tambaye su ya ce shin kuna son wani abu in ƙara maku akwai wani abu da kuke neman ƙari a ƙara maku a'a ai sai sai sai su ce ya ƙulu ta yi wannan ba fa ya ƙuluna alam tu bayyadu wujuhana ya Allah ba ka riga ka sa zukatan fuskan mu ta yi haske ba ai ka ga mai mana komi ka sa fuskokinmu sun yi haske da an gan mu an ga muna cikin nima alam tudkhilna aljannata wa tunajjina minan nar ya Allah ba ka shigar da mu aljanna ba ka tsirar da mu daga shiga wuta kuma me muke nema qala fa yakshifu alhijab sai Allah ya cire wannan shamakin da zai sa a ganshi sai cire shamaki sai a ganshi tabaraka wa ta'ala فما أوتوا أي شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل daga lokacin da aka cire wannan shamakin aka ga Allah tabaraka wata'ala daga nan dan aljanna zai tabbatar babu wani abu da aka bashi wanda ya kai daɗi kamar ganin Allah nan da yayi wannan ganin zai mantar da mutum duk wani abu da ya ji daɗi cikin aljanna ya manta da shi wa fi riwaya ثم تلا هذه الآية في كرنت وانا آية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وأن سك كوتتا ذا أباس الحسنى الحسنى الجنة كينا من شيني أبن دم على ميسك بطرة سكتي إن يعاصنوا عاصنوا دم سنيي يأي كلمة شهادة yayi aiki yayi imani yayi aikace aikace amalun ayyukan zuciya da ayyukan arkan wato an yi aiki bayan an yi imani musulunci imani sannan mutum yayi ayyuka irin wanda ake yi na gabobi sannan yayi ayyuka irin wanda ake yi na zuciya silsila na a'malul qulub yayi al-khawf war-raja wal-hubb والتوكل والصبر والشكر dukkan su cikin su ya riga yayi su waɗannan amalul qulub ne to waɗannan ya hada yayi to ahsan sun kyautata saboda dama maratibul islam wannan da ake cewa maratib salata al-islam al-iman al-ihsan waɗannan su ne maratibul din as-salata su waɗannan uku ne sannan raka'izul din kuma as-salata su kuma al-khawf war-raja wal-hubb su uku uku wannan uku wannan uku duka an hada su a cikin nan an kyau an gama sauraka sun yi waɗannan to sai a ba su alhusna alif da lam wannan aljanna kenan to wa ziyada fa ziyadan nan wannan ziyadan shine ƙari da aka yi masu ƙarin nan shine ganin Allah ina fata an gane to za a ba su aljanna da ƙari menene ƙari ganin Allah tabaraka wa ta'ala haka suka fassara haka nabi fassara wa nabi Musa رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن في الجنة خيمة من لؤلؤة مجوفة أتكين الجنة أقوي ونتنتي دزاعي تنتين نن أنيش دغا لؤلؤ نيوان دباء أقواقل سكين أرضها ستون ميلا أولا ننتنتين من ستين في كل زاوية منها أهل أقوة فنا أقوي جماعة أقوي متاني ما يرون الآخرون نتم باسا جنن نتم yatufu alaihim almu'minun mu'minai suna kewayawa ta wurin su zagaya su ta shiga su ta shagali su ta jin daɗi wa jannatani min fidda sannan akwai wata aljanna guda biyu kuma da aka yi su da azurfa aniyatuhuma wa ma fihima dukka koren da ke ciki duk kayan masakin da ke ciki da azurfa aka yi su an yi su da azurfa sannan koren da kuma abubuwan masakan da duk komai da ke ciki da azurfa aka yi wajannatan min kaza da wasu kuma wato su kuma da aka yi da kaza kaza dinnan dinariya ne aniyatuhuma wa ma fihima su ma da koren masakan ciki ko mi kwanonin ciki ku duba yau a ce maki ko gida ko yanzu zurfin ko girman nan wurin ne aka ce an gina shi da bulo din zinariya ko an gina shi da bulo din azurfa da shafe da duk abin da ke ciki da fankokin nan da wane ne a ce maki duk zinariya da kayan kicin da kayan komi da za a amfani da su zinariya wannan kayan gaba da azurfa ai mutum ya san cewa wannan abin ba karami bane bai yiwa a nan duniya ba abadan Allah shine mai arziki shine mai kayan ba dan ma kada a lalace ba ku duba cikin suratul zukhruf da aka yi magana inda ba dan kada mutane su lalace ba da sai a sanya gidajen ma tun anan ma da matakalan da komi ma ya zama da zinariya aka yi amma saboda duniya ba komi ba ce ba a son mumini ya saki jiki a ciki ya dauka nan ne wurin zaman ba nan bane nan ba kunci aka zo an zo gittawa ne an zo cin kasuwa ana tafiya a hanya ne aka yada zango saboda rana ta yi ana jira sanyi ya yi ran ma ta yamma a tashi a wuce to dan ne mutum zai baje kayan shi a nan wurin inda ta kai darajar fiffikan sauro a wurin Allah da kafiri ko makwarwa ɗaya ba zai ta ruwa ba kenan wurin yana da daraja to haka mu yi kokari mu gane wannan wannan duniyan yanda take duniyan nan mu ɗauke ta a matsayin wasila wasila wuri ne wanda za mu yi aikin da zai sabbaba ta dalilin shi a zaɓe mu cikin wanda za su samu rahama a wancan gidan na gaske shi ne wasilan kawai a bambance da wanda yake a salih wa salih shi kenan amma mutum ya saki jiki ya ɗauka kamar nan ne gaske to wannan shi ne wanda ya fi kowa wawanci wanda ya fi kowa wawanci shi ne man asara alfani alalbasi shi ne wanda ya fifita mai karewa kan wanda baya karewa azanallahu ajarana saboda haka waɗannan haka za su yi aka ce masu ga tunan da wannan wa ma bainal qaumi وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن باب أبن دكي تكان متاني أو أنت مريد سنجيكا da su ga Allah tabaraka wa ta'ala illa rida'u kibrin sai wannan mayafin na isa da iko da Allah tabaraka wa ta'ala da yake sawa ya rika fuskar shi da shi wanda ba a ganin shi sai ya so fi jannati adnin a cikin aljanna wanda take ta kololuwa ta dindindin وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله يتي اتاني جبريل عليه السلام وترانا جبريل يا زورينا وفي يده مرآة بيضاء sannan a hannunsa akwai wani madubi fari sal madubi fiha nuktatan nuktatun sauda amma a cikin madubin nan akwai wata alama baka a cikin wannan madubin madubi ne fari sal kamar yanzu a ce ne ga madubi fari sol a tsakiyar shi sai aka diga wani abu kamar daidai kwandala kamar kwabo amma kuma baki irin na kamar asa kwalta a cikin tsakiyar wurin gashi nan ga madubi ko ina fes amma a tsakiya akwai wannan shaida da aka yi alama baka a cikin ɗan tugun alama aka ya zo mai da wannan madubi akwai abin da ake so saboda haka da ya zo da wannan madubi fa qultu ma hadhihi ya jibril nace maka menene jibril menene wannan sai yace qala hadhihi jum'atu jum'atun ya'riduha alayka rabbuka yace wannan dan nuktan dake tsakanin wannan wurin kaman jumu'a ce Allah ubangijin yake so ya bayyana ma darajar ranar jumu'a to ku ƙara ji nan an yi wani abu ne ana so a nuna ma girman ranar jumu'a saboda haka yace to girman ranar jumu'a yace litakuna laka kuji malam sani muna tare kai yanzu ka dawo ko kam ala zari da wuce rai a kuma wani idda daga tabli na sai rika ta gaishe ka wani idda da su zai magana da je ta ga a ga dawo shi da dalibai a ga dawo da wala zari da yake yana gaishe ka sosai ko da yake wa ina ji ya bace amma da yawa wani lokaci zai ce a ga da dalibai a ga da ko wala zari sai da dubu da buga wala zari ina wala zari ai ya kai duk da karatun da ya kai wala zari ba kai yana ta to wala zari ya ka dai ji addu aka kwana biyu ba to amma kuma kaga sun ce kana taimakon su ba sai sa suna son ka sosai adda suke ma ba karama ba sa suke su suna godiya malam sadi kaga kai ne kake wakiltar mu ma kaman kawai wannan da ke zuwa su tambayan ma su rika tambayoyi su tambayoyi a ga kamar an wuce wurin kuma ai tambaya su ta samu amfani in ka ɗebo ta kawai ka ce a a kazan nan ai eh kawai ce ba da lawa da zani za ka gani ga su ba su gani sai Allah za ka wala zani da alfa ba da lawa da zani ya kyauta da ɗebo eh abu da bi to mu dawo cikin wannan kada ya mantar da mu kaga mai bacci ma ya tashi wani rana sai an zage hanya an tafi a tado ba su bacci kada a wuce wurin su tashi to shine nan aka ce saboda haka an zo a nuna muhimmancin ranar juma'a ita wannan ranar juma'a aka ce saboda me litakuna laka idan dan ta zama maka wani wuri ta zama wata rana kamar ranar idi dama idi manya manya biyu gare mu ranar sallah karama da ranar sallah babba to sai kuma ranar juma'a ita ma kamar ranar idi ce mai maimaituwa duk mako mako wadancan masu maimaituwa duk shekara shekara to ranar juma'a nan dan ta zama idi wanda za a yi ya rika maimaituwa kuma a darajar tashi wal qaumika min ba'dika kuma ya zama shi ma idi ga mutanen da za su zo bayan ka yace takunu antal awwal wa takunu al yahud wan nasara min ba'dika dalilin wannan za ka zama kai ne na farko gashi al'ummanka da kai da al'ummanka ku ne na ƙarshe amma kuma ku ne na farko a can dalilin wannan juma'a yahudu da kiristoci su zama su ne baya wannan da abin da kuke ganin yahudu na kai yanzu a nan da kiristoci a nan a ƙasashensu daban-daban suna ganin kaman gaba ɗaya ma su ko ta ina sun fi mu sai dai in mun ba addini wannan kuma ne asara goma da ashirin amma in muka yi addini komin abinsu a lahira to mu ne ke gaba da su wanda ya musulunta daga cikinsu an ɗauko shi ya dawo cikin musulunci ya kwato shi ya kwace ya kwato shi daga wancan masifa ta haka wanda ya zama musulmi kawai shikenan al-islam milla wahida biladul islam biladun wahida dukkan gaba daya in an taso mutum yau riga ya zama musulmi shikenan ko a ina yake a duniya huwa muslim ba ruwan shi da magana a ce shi asalin shi bai hude ne ko asalin shi kirista ne wannan ba zai cutar da shi ba ko mu ya riga ta musulunci shikenan musulmi ne shi mabiyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam tunda dama da ya zo musuluncin cewa zai la ilaha illallah muhammadur rasulullah dan haka duk ya bar wani abu can baya duk wani previous customary life in shi the norms and na wane ne kuke ce masu no eh no ni kabe norms and values ko ya baro su sai na musulunci wancan an yadda su kawai saboda haka mutum zai bar all his customary life ya dawo previous customary duka wane ne wane ne ya zo ya bar su ya dawo yanzu ya zama musulmi da cewa la ilaha illallah shi yasa ake so kowa ya san sharuɗanta ya san rukunanta ya san abin da ke warware ta muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ma a san sharuɗa a san rukunai a san abin da ke damalmala wannan shi ke nan mutum ya tsallaka saboda haka shi kenan qala yace malana fiha menene yasa aka ware juma'an nan me aka tanadan mana cikin juma'a qala fiha khairul lakum a cikin juma'a akwai wani alkhairi da aka ware ku aka ba wannan al'umma fiha sa'a a cikin juma'a akwai wani lokaci man da'a rabbahu fiha bi khair huwa lahu qismun illa atahu iyyahu duk wanda ya roki Allah da wani abu na alkhairi a cikin wannan rana ba zai wannan addu'a ba face Allah ya bashi aw laysa lahu bi ismin ko ma babu ma ko da ba a kasa da shi ba ma yanzu da ya roka sai an bashi illa dakharahu lahu huwa ma huwa a'zam in ko bai baya da cikin wanda za a ba to za a aje masa ne in kaga baka samu ba kai addu'a kana roƙon wani abu kaga baka samai ba a cikin nan to an aje ma ne shi kuma abin da ya fi shi girma ka aje ma lahira saboda haka ba a yin addu'a ranar juma'an nan in an samu wannan sa'an ta tafiya banza in ma dai abin a baka a nan in ma kuma a aje ma abin da ya fi in an kasa da kai ka samu in ma ba kasa da kai ba ka so ka samu in ka ga baka samu ba to an aje ma shi sai an je can kuma sai an baka abin da ya fi wanda kake tunanin a nan duniya aw ta'awwada fiha min sharrin huwa maktumun alaihi illa a'adahu min a'zami minhu idan ko mutum ya roki Allah tabaraka wa ta'ala ranar juma'a nan a wannan sa'a daga wani sharri da yake jin tsoro to sai wanda an rubuta mai kuma zai same shi duk da haka nan Allah sai ya goge sharrin nan ba zai same shi ba kuma a kare shi daga wanda ya ma wanda yake jin tsoro ya fito an fa rubuta mu mutum saboda haka kun gani sai yasa a cikin addu'awar dawa da muka yi magana can daga cikin tambayan da aka yi ma Ibn Qayyim ta dalilin wannan abu ai musibu ne mutum ya hango yace shi bai da kaza sai karuwa take aka bada amsa aka zo aka yi magana shin wai kaddara fa in an rubuta ta ita ya addu'a take aka ce la yaruddu al-qada illa illa du'a ba abin da ke kare kaddara abin da aka hukunta ba ma qada wanda aka zartar zai same ka shine qada domin kaddara tsara abubuwan ne qada zartawa wanda aka zartar zai same ka addu'a na kai ko ba ta tare shi gaba ɗaya ba ya zama bai faru ba zai iya faruwa baka san ya faruwa domin misali wanda aka kaddara block zai faɗo mawa a haka a yadda yake block sai aka murmushe bulon ya rike faɗowa a murmushe murmushe kaman kura a murmushe a murmushe a murmushe har ya murmuso ya gama murmushewa ya san sadda ya faɗo kuma ma canzawa ake nan mu karanta cikin lokacin littafin mukashiful gumma Umar dan Khattab radiyallahu anhu da kai yake addu'a yana cewa ya Allah idan ka rubuta mu daga cikin ƴan aljanna ya Allah ka tabbatar da mu idan kuma ka rubuta mu daga cikin ƴan wuta ya Allah ka goge sunan mu daga cikin ƴan wuta ka rubuta mu cikin ƴan aljanna kai mai iko ne akan komi kana iya share abin da ka hukunta ka goge shi ba wanda zai tambaye shi yace dan me yasa ka goge da mun ga suwa ne asali ma yana da littafin sirrin sa da bai bari kowa ya sani ba ya ga dama sai sai abin shi a ciki ya daga wanda ya ga dama a ciki dama a gaishe a dage ba san yanda kai ba saboda ka sirri ne tsakanin shi yasa ba a shiga tsakanin Allah da bayinsa sirri ne tsakanin shi da su ya fito ko qultu ma hadhihi an-nuqta as-sauda to menene wannan alaman da yasa aka sa wannan alaman a ciki bakan nan qala hadhihi as-sa'a taqumu yawm al-jum'ati wannan wata sa'a ce wadda za a ce tana tsayuwa ranar juma'a ranar juma'a ne saboda haka wannan alama ce ana so a nuna ma ranar juma'a wata rana ce wa huwa sayyidul ayyamu indana yace juma'a mu ita ce kwanakin da suka fi kowane kwanaki a wurin mu a mala'iku kenan jibril ke cewa wa nahnu nad'uhu fil akhirati yawmal mazi mu a ranar lahira muna kiran shi ne sunan shi yawmul mazi yawmul mazi idan kaji an ce yawmul mazi ranar juma'a kenan a wurin mala'iku a sama qala qultu ay qala qultu lima tad'unahu yawmal mazi saboda mai kuke ce masu yawmul mazid kuke ce ma wannan rana yawmul mazid ne ko a wurin ku malaiku qala inna rabbaka azza wa jalla ittakhadha fil jannati wadiyan ay afyaha ko min miskin abyad wato Allah tabaraka wa ta'ala ya riki wani wuri ne akwai wani wuri na musamman wani tafki wani wuri aka ware na musamman a aljanna afyah min miskin yana bulawa fiye da yadda turaren miski yake ya fi bula kamshi fiye da kamshin turaren miski a wannan wurin kuma abu ya farin turare na miski na gaskiya ba irin wanda ake so wani ana ta ciwo ne kwalba ne wannan ba ai ba kawai wannan da gwad kamar a ce duddugan miski ne ake samu ana dan diddiga a kwalba muke yana so da Allah ya kai ka maka je ka shiga Hilton kawai ba kai ka saya ba shiga kawai ka ce so ka ce ka kalli turare ka ga yadda turaren ka ga kwalaben ma da aka tura turaren tukunna na miskin ka ga asalin mis farin da abu yadda ahmar ka zagaya ka kalle su ka ga irin yadda turaren yake ka kusa da su ka ɗebo kamshi ka sa ka gane cewa ashe mu dai nan ina abun kawai lokacin abin da zaka tuna da shi ka ce Allah ya kai mu aljanna inda zaka samu wannan abun nan kyauta domin ko ka zo nan ka so ya kare to ka so kuma wanda nawa zaka so shi kudin guzurin nawa ne in dai ba dama kai ma jan muya ma yanzu na daina cewa jan kwala an mutu kwala jan muya in kai ba jan muya ba kai da bakara Allah Allah kada kudi su kare ka shiga uku maka ta yi kaba da lahira in guzurin ka ya kare a maka daga nan zaka ji kaman a kabari kake dan ba Allah ya zaba yi Allah ne in kana Madina ma ta kila wala gane wai kai sa'a amma Makka kudin ka suka zube baka da kokobo ga masifa ya za in ka ga mutum a maka ya ɗauki wani abu ya bata a maka to wannan ko a lahira in ya samu dama zai taimake ka wallahi alazim ko a lahira in ya samu dama zai taimake ka wanda ya ma kyauta a maka ya ɗau kuɗi ya cire ya baka kuɗi bayan shi ma yana da bukata ya ga cewa kana da daraja ko kiman da har zai cire wani abu daga aljihu ya baka wallahi ko a lahira ya samu dama zai taimake ka in aka bashi ceto aka ce ceto ka wallahi zai ceto ka cikin jin daɗi balle ma nan duniya in nan duniya ne ka wannan ba ma magana ai wanda ya ma wani abu a makka a cikin wannan bala'i ya dauki wani abin shi shi ma yana da bukata ya dauko duk da haka ya daure ya ci gamma ya baka wallahi ya samu dama ba abin da ba zai iya taimakon ka a duniya ba sai dai ba zai iya ba wanda ya je ya sani ya san ya wurin yake ya san ya kuɗi suke a wurin ya kake bin abin nan ba karamin abu bane to balle har ya tuna bayan nan kuma bayan yanda yake kawo wani abu da kai ya dauko daga can ya dauko ya zo ya tsima da shi ha ba mala wannan soyayya ba karama bace ba karama abu bane so ba a rena wannan abun nan din mutumin da ya so ko wani abu daga can ya zo baka ba karami ka tuna fa ya tuna da kai wanda har ya tuna ya kawo ma wani abu daga can kana jin bai tuna ya ma addu'a ba ko ya kuka gani ba karamin abu bane kullum muna addu'a ne wanda ba su je ba muna fata Allah ya sa su ma su samu su je mu ma din muna so mu ta tsara Allah ya sa mu je gaba daya amma gaskiya mun fito sai wanda ba su taba zuwa ba wanda bai taba zuwa ba sai ta ganin abubuwa wani lokaci ka je ka ga abun nan sai ka ji kaman ba kai bane wani wurin ka fashe ma da kuka ba karamin abu bane kyauta ce daga Allah tabaraka wa ta'ala saboda haka mutum kada ya rika koke koke wurin Allah ya samu duk waɗannan abubuwa mallan Allah ya rufa mai asiri shi yayi su ku duba fa ɗaya ce daga cikin rukunan musulunci in baka je makan nan ba kullum akai magana arkanul islam ka tuna baka je maka ba sai ka ji wani abu illa ya ka dan ne kawai ka aura ka ce Allah ne bai baka ba bai baka kudin ba amma dai a zuciyarka ga rukunan nan an ce biyar kai kai daya kayi kalmar shahada kayi sallah sauran duk babu ba kuɗi balle zakka ba kuɗi balle haji to sai wani sai azumi an yi azumi shi ma azumi cike da matsaloli tun daga azumi ga gulma ga azumi ga kaza so amma dai an yi an yi an yi uku kalmar shahada sallah azumi an samu waɗannan biyun sai da kuɗi in ba kuɗi mutum ba zai yi su ba kuma rukunai ne ga cikin arkan ne guda biyar to duk sadda ka tuno ka ji ga kanan musamman kaga ka kusa ka ga gangara ka kusa mutuwa gashi baka taba zuwa ba to sai ka ji wani abu sai dai kawai da yake an ce ba dole bane Allah ne bai baka ba sai sa baka je ba Allah ne bai baka ba sai sa zakka kanta da mutum ya gane muhimmancin ta a wurin Allah har da Allah ya baka kuɗin da ko so ɗaya ne ka samu ka cire zakka so ɗaya ka fayi arkanul islam kenan ka samu wannan rukunin na musulunci na hudu Allah ya baka iko shi ma kai to kuma sadda ka samu zakkar nan ai kaga daga nan kuma ka samu ka samu kuma tafiya ta jima to duk da yanzu kudin zakka kudin kudin aikin haji ya wuce kudin nisabin zakka to kaga shi yasa da fara kawo zakkar ka samu kai zakka kaga daga nan zaka fara tsare karshen ta yanzu kuma in Allah ya taimake ka fa sai ƙara buɗa ma yanzu saura rukuni daya shine baka taɓa yi ba rayuwarka to kuma daga nan bayan haka nan Allah ya buɗo ma shi kenan sai a samu wasu sai su ce ma gida ka fara yin gida tukuna ka fara yin gida shi hajji koyaushe ka je ka fara yin gida ka fara gida ka gina gida malam baka shiga baka mutu wallahi akwai wata mutuwa da nan da bana mance ta nauni abokin mu a nan muke karatu da shi kin kenan malam ne sai da ya gama gidan shi ya gama gidan nan to kwanaki dai ban ina ban iya tuna amma dai ba dadewa ya ya shiga gidan nan kuma ni dai la da zaki alallahi ahadan amma dai muna kyautata masa abin nan ya so na kirki amma gidan nan malam gashi nan sai dai kawai aka zo aka ce to ai bai shi bai bai dade ciki ba ya mutu an gama sai kanan shi aka ce to kanan yanzu saboda kada tun da matan tana da kirki kanan ya zo ya auri matar a zo a zauna saboda a cigaba da riƙe yaran shi ai kaza amma dai an gama ka gama gidan nan to yanzu da bai jaji ba fa ka gama gida kai wani irin gidan da har sai an rika taruwa ana kallo ko baka je maka ba ka nemi gina na kan ba nan kuma ka tafi ka ban musu in ba sa a ba su zo su raba wata mata auro wani namijin ma abokin gaba ka zo su shige cikin wancan gidan da ka ya ka hada ko ka je maka ba ba dalili bane matasa suna kawo mana maganganun nan da yawa wani yana da kuɗin da zai ma yi aure sai iyaye su ce wai in ya kwashe jarin ya yi aure kuma sai yaya ya zauna haka wani ya sabu kudin shi ce a a so yake je ya sauke farali sai ce a shin yanzu ka kwashe garin ka tafi ka bake wani farali kai duka guda nawa kake ba guda nawa kake to wai wala gaba ko guda nawa kake maimakon su bashi ya je ya sauke faralin sa shine abin da Allah ya wajabta masa baka mutuwa Allah ya tambaye ka me yasa baka da gida in ka samu kayi fa biha wa ni'ma yana daga cikin ni'ima sunna Allah safa shi daga cikin ni'ima dan kada abin nan bayan addini bayan mata ta kirki gida wadatacce duk suna cikin ni'imar da Allah tabaraka wa ta'ala yin mutum zai lissafa ta cikin ni'ima tabbas ni'ima ce babba amma sai ya zama a bar rukunin musulunci saboda wannan a ce sai ka gama shi kuma kai a ce wai wai guda nawa kake to an je an ɗebo shekarun aka ce za ka yi mai yawa a kyale mutum yana da halinsa zai iya zuwa ya sauke farali ko iyakar kuɗin nan kenan dai ya cire wanda za su ci abinci a gida to shi kenan ya je ya soke faralin sa can kuma ya roko alkhairi duniya da na lahira kuma ku ga yadda za a yi bayan ya dawo wannan shine musulunci shine abin da ake so wani kuma ma a zo ma ba yana zaune ma a ce to shi kenan an ma biya mai ya ce shi a bashi kuɗin ya sai fili a ya suna wancan unguwar can keke wai shi a baki fili je shi yake sai fili a hankali hankali sai ɗaya biyar sai ɗaya biyar sai ɗaya biyar ya samu ya gina kusan sai ɗaya biyar sai sai ɗaya biyar yau in ya samu dubu biyar ya sai siminti in ya samu dubu goma ya sau blok in ya samu dubu kaza ya sau shine sai ɗaya biyar eh sai ɗaya biyar ya ajiye ya ya
da kone ne za ka yaya ka za ka ce ba za ta da kai aka je aka sa rana aka aji kuɗin gaisuwa aka ba ta to ka ko ka san ba kowa da irin gashi da yake kitso kai fa ba jakkwala ba ne to da ka yanzu ba a haɗa lefe rana ɗaya sai wanda ke da kuɗi wanda ke da kuɗi da ya dukkuli kuɗin zai tafi kasuwa rana ɗaya zai gama ko gobe ne za a tsaura wuri to kai sai a kalle ka baka da ƙarfi sai a ce ma to kai sai ɗaya biyar in ka je ka samu turmin zane guda biyu ka zo ka ajiye akwati in ka samu turmin zane ka zo ka yar ka samu kana nan kana yardawa wata rana ka zo zabulu ka yar wata rana ka zo turare ka yar inda kai wata uku kana yi shaga akwati ya haɗu tam ka haɗa kaya to shine na ake cewa sai ɗaya biyar to ai mun ba yar muke ne yar yar haka ke nan kai yes ne ba yes da turanci ba ka dawo kuma za mu faɗa da kai yau ko ba da wasan shi ba hausa ka dubi to ko da wai wuri iyaye gidan ku sarki zariya ba ba dan ka zure ne to azali da da duk wanda ya rasu kakka ja da mu to to da an bisa sala san ya fito to magana mu ne jagorori ba ku ba ba zuwa nan zari ba dan Kaduna ba ina ne sau da aka shine na aka ce to ana nan za a zo wannan wurin fa idza kana yawmul jumu'a to kun ji babban abin shine babban makasudin duka waɗannan da za a zo an ce Allah ya ɗauki wannan ga wannan wuri da za a zo ga wannan fa idza kana yawmul jumu'ati idan ranar jumu'a yayi shi yasa suke ce mai yawmul mazid ko idan ranar jumu'a ta yi nazala tabaraka wa ta'ala min illiyin ala kursiyyi Allah tabaraka wa ta'ala sai ya sauko daga illiyin can kololuwa inda yake ya daidaita a can daidaita wanda su dace da shi to kuma nan ran nan ne zai sauko kuma zuwa ga kursiyinsa wannan kursiyin aka ce inda yake sa kaba hudu ga digalsa summa hatafal kursiya bi manabiri nuri min nuri sannan sai ya kewaye wannan kursiyin a kewaye su da wasu mambarori na haske mimbari wannan mimbari mimbari ne ga sunan waja annabiyuna hatta yajlisu alaiha sai annabawa su taho ana nan malam sai ka to yanzu wannan wurin a ce an je mutum bayanan ya masifa ai masifa ta kare ai ko ba ko ni ma ba ma wani abu ake ba a je yau malam a ce ma inda za a ga Allah tabaraka wa ta'ala ya taho mutane na tare wurin nan ya tsaya kan wannan kursiyin yanda ya dace da shi ba mutuwa ya daidaita kan kursiyin nan sannan a sanya wasu mimbarori malan kaga annabawa duka annabawan Allah tabaraka wataala da manzanni su taso kowa ya hau kan mimbarin nan gaban ka kana kallo hawa malan ya jama'a ko nan kada ya kaza ba ka gani annabawan nan su hau kan kujeru wannan wannan abun nan din su manabir bayan nan thumma ja'a siddiquna kowa faran nan wanda yake yau kan kacce nan shine in ana maganan kankat wannan sai kankat ga Allah tabaraka ta'ala ga annabawa gaba ɗayansu sannan ga siddiƙai gaba ɗayansu wa shuhada ga shahidai eh me aka tsallake kai Allah ya zaga ka to to to da ka daban littafin وجاء النبيون حتى يجلسوا عليها نافذنا ثم حتف المنابر بكراسي من ذهب sannan a kewaye waɗannan mimbirorin da wasu kujeru su kuma nan ne ban karanta ba min zahabin na zinariya waɗannan mimbarorin su kuma bayan mimbarin sai a zo da wasu kujeru na zinariya ai ta zagayawa da su na zinariya sun maja a siddiquna wa shuhada shine siddiqai da shahidai su ma su taho hatta yajlisu alaiha su ma su zo su zazzauna kaga kan kursi mai ita ya daidaita daidaita da su dace da shi bayan nan mimbarori dukkan annabawa su zo su haukai bayan nan kujeru na zinariya siddiqai da shahidai su kuma sun zo sun mai biyu ahlul janna daga nan ne kuma sai sauran yan aljanna su kuma a fara tahowa da su kuma a ce ga tawagar suwa ne ku taho ga tawagar suwa ne hatta ya ji su alal kasib har su zauna akan wannan tarin da aka yi na yaki ko ta abin nan turare su zo su zauna to fa yatajalla lahum rabbuhum tabaraka wa ta'ala hatta yanzuru ila wajhihi daga nan ne hatta yunzar ila wajhihi daga nan ne bayan an zauna an an daidaitu kaji za a yi kasan da kanan ka ce tsit za ka jini za a yau ga waɗannan ga Allah tabaraka wa ta'ala ga dukkan annabawa ga siddiqai ga shahidai ga ƴan aljanna saura sun zo su ma an zaunar da su inda za a zaunar da su to idan kuka diba cikin zadul mi'ad za ku ga a wurin sai da yace wannan zaman da ƴan aljanna za su yi gwargwadon kusancin su da annabawan nan da wannan kujerun gwargwadon yanda mutum ke zuwa masallacin juma'a da wuri ku duba cikin zadul mi'ad za ku yi gwargwadon yanda kake zuwa da wuri ɗan baya baya suna kan baya baya in ma sun zo wurin ina zo da su gwargwadon yanda ake zuwa wa huwa yaqulu ta ku ji babban abin da zai karasa da hankali wurin nan mutum ya rasa ma ya dimauce in Allah ya bayyana din nan zai ce ana allazi sadaqtum wa'di ni ne wanda kuka gazganta alƙawarin da na yi maku alƙawari cewa akwai ranar da zan maku wannan to ni ne wa atmamtu alaikum ni'mati ni ne wanda wato nake cewa ni ne wanda na cika maku ni'iman da nayi maku alƙawari hadha mahallu karamati yau yau duk wanda ya zo nan ya zo wurin karamci na ƙarshe inda ɗaukaka take yau ka zo wurin ƙarshe na ɗaukaka fasaluni da haka ku roƙe ni duk wanda yake son wani abu ya tambaya kawai an ba shi da ya salam haka za a ce yau ne wurin karamci kun zo wurin karamci yau za ku ga karamci wurin mai karamci saboda haka fasaluni duk wanda ke son wani abu komi kake so komi kike so yau tambayi fa yasalunahu hatta tantahi ragabatuhu su fara tambaya suna cewa wannan yace yana son kaza wannan yace yana son kaza wannan yace na fa yasalunahu ko arriba ko na tsallake ai abun ne dadi gare yin ji kawai kaman mu tsalle mu sun tabi fa yasalunahu arriba sai su tambaye shi sai abinda muke so ka yadda da mu kawai tunda ya faɗi a wani wuri sai in ya yadda daga nan ba zai ƙara fushi da kowa ba ko sai to abinda muke so ya Allah yarda da mu fa yaqulu azza wa jalla ribai ahallakum dari yace ai yarda tawa ce ta saukar da ku nan ai dalilin na yarda da ku ne ma nazo da ku ne in ban yarda da ku ba ina ai magana ta kare yadda da nayi da ku ne ta sa yau ha kuka zo wannan gidan nawa wa analakum ai karamati kuma yadda ta wace ta sama maku wannan karamcin da nace maku ba na ce maku yau ne ranar karamci ba to yadda da nayi da ku shi yasa yau kuka samu wannan rana ta karamci fasaluni da haka ku tambayi duk abin da kuke so kawai fayasalunahu hatta tantahi ragabatuhu sai su fara roko wani wurin cewa aka yi za su roka su roka su rasa ma abin da za su roka sai su ce ma wasu tambayi malamai su ce me za mu ce me za mu roki Allah tabaraka wataala me za mu ce a ba mu ce a ba mu kaza ya ce haba matsayin ku ya wuce haka a matsayin ku ya wuce ma wannan to haka fa yaftahu lahum inda zalika daga nan ne bayan an kai ga ƙarshe mutum ya rasa abin da zai ce komi ya kure ba wanda zai iya tuno wani abu da bai samu bai ce tambaya babu shi an kai ƙarshen kankat an gama daga nan bayan haka nan Allah sai ya ƙara buɗo wasu kyaututtukan da zai bayar wa yaftahu lahum inda zalika ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar sai saboda haka sai a zo a buɗo sai a buɗe masu a ba su wasu abubuwan da ido bai taba gani ba kunne bai taba jin labari ba a zuciya ma mutum bai taba tunaninsa ba sau da aka aka za a yi ila mitidari man sarrafin nasu yawmal juma'a gwargwadon dai za a yi wannan tsayuwa kun gane da haka ke kwatanta ko gwargwadon yanda mutane za su yi sallar juma'a su kare an gama an yi rabo an gama an gama wannan buki an gama an gama wannan wanda ba shi da juma'a kaga aiki kenan ana nan bayan an gama wannan kyauta kamar daidai gwargwadon yadda za a gama wannan kyauta aka ce summa yas'alullah tabaraka wa ta'ala sannan Allah tabaraka wa ta'ala sai koma sama sai koma kursi ala kursi sai koma kan kursi wa yas'adu ma'ahu shuhada wa siddiquna sai daga nan su ma an gama zama ya kare kenan sai su shahidai da siddiquna su ma bayan nan su ri Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya koma inda ya dace da shi asabuhu qala wa yarju ahli al-ghuraf ila ghurafihim sai su kuma yan aljanna wanda suke dakuna kowa gidajen da yake da shi kowa shi ma sai tashi koma gida ila ghurafihim durratan bayda sai su ga kuma ya koma wani an ƙara mai ado ya zama wata zinariya faratas la fasma fiha wala wasma babu maganan kun san zinariya wani lokaci kamar yanzu ko da yan waɗannan yan abubuwan da ake sawa a jikin zobe idan ya ta faɗuwa ba sai ga ya ɗan ɓalle ba ko ya tsage to wancan gidan ƙaton nan da aka yi ba maganan wani wuri ya dan gutsure ko ya dan tsage ku duba ta fasamu shay idza kasarahu min ghairi an yubina idan abu ya dan kare ba tare da abun ya bayyana ba sai a ce fasam wa wasam shi kuma aqda'u wal aibi shine inda zai tsage ha a ga aibin shi ko dan burmewa ko wani abu ina fata kun gane na har na je kan kasa alama dai gidan ba wani abu da zaka gani kace da dai nan ba shi da an dan gyara ko wata yar tsaga kun ga masu jabbala yanzu misali mutum ya gini jakkwala ne kawai an gama ginin nan an gama ginin nan a ce kusa da wuri akwai wani lambu lambu ya je ya tafi an zo ana wannan abu abin sai aka ga wani ya yi kir zai baci ya baci da wannan tsaga malama mun jakkwala ne sai an koma daga kasa ma kwakwale shi a ce wannan in aka bar shi nan gaba ba sabon da zai ba da haka wannan maginan ba su a kwakwalo a kwakwalo a taka a kwakwalo a taka a kwakwalo a taka a liƙe wannan tsagan nan babu wasu waza to shi ne na ake ba misali da kaman duniyar mu gane wancan gidan da zinariya aka yi shi fara ba inda za ka zagaya ka gurin ya dan falgace ko ya tsage abada saboda kyau ga kyau ga girma ga ban sha'awa babu wani abu na nakasa da za a gani a jiki aw ya kutatun hamra ko kuma ba maimakon jan wancan wani gidan kuma an yi shi ne daga yaqutu ja aw zabarjadatun aw zabarjadatun khadra ko kuma an yi shi daga zabarjad wadda take koriya minha urakuha daga nan ne aka yi dakuna wa abwabuha aka yi kofofin muttaridatun fiha anharuha tana ake gangaro da duk tekunan nan da nono da madara da wane ne da giya da wane ne duk an yi ga an yi pipeline din su ya bi ta ciki an yi piping ko ta ina duk inda kake yana zagayawa ta wurin da ka ɗauka in daga tsaye kake da ka sa makon abun nan din nan sai ya zo ta kawai ka sa in daga kwance kake in daga kishin gida kake duka an gama an riga an yi sun bi cikin gidan ko ta ina shine an yi piping ko ta ina mutadalliyatun fiha simaruha ƴaƴan itatuwa kuma kusa-kusa ba sai kai tsawo ba ba sai kai tsage ba in daga tsaye kake suna daidai da kai in daga zaune kake daidai da kai in daga kishin gida kake daidai da kai shine mutadalliya fiha azwajuha wa khadamiha a ciki ga abokan zama in mata ne da mazajen su in maza ne da matan su ga masu masu hidima falaisu ai ila shay'in ahwaju minhum ila yawmil jum'ati a wannan ranan da mutane suka ga sakamakon da aka bayar to ba abin da suke sha'awa banda a maimaita irin wannan ranar kullun so buri suke yi kullun idan juma'an nan ta wuce Allah Allah ake ana Allah kai mu ranar juma'a mu koma mu je mu ga wannan abu domin haka za a yi ta yi to wanda ba ruwan da juma'a yaya kullun dan mutane ba abin da suka fi so kamar wannan ranar ta juma'a saboda in an zo jajibarinta malam kowa na burin to gobe ne fa za mu wurin nan mu je mu gano Allah mu samu waɗannan abubuwa da za a samu haka za a yi kai a gaban da wanda ba su zuwa juma'a ko ko yan latti kullu akan titi kullu akan titi me yasa ake so kullun a je wurin me yasa ake so a yi ta maimaituwa saboda liyazdadu fihi karamatan saboda su rika samun ƙarin daraja kullun aka je ƙara daraja ake kullun aka je na ka ba wani wanda zai ce ranar ina kafin ma ranar ta zo ɗoki ya damu mutane kowa na ta ɗoki ya za a je وليزدادوا فيه نظرا إلى وجهه تبارك وتعالى kuma saboda mutane su ƙara samun su ƙara maimaitawa a ƙara samun maimai na ganin Allah tabaraka wata'ala malam kullum kafin juma'a ta yi ɗauki kowa yake babu wata rana da ƴan aljanna suka fito kamar ranar juma'a nan saboda kawai tunanin gobe ne misali za a je a ga Allah a samo daraja a ƙara samu mu je ƙara dubi saboda kallon bai isa yan aljanna can baya da makaranta cikin aljanna da al-abrar lokacin da za Allah zai cire wannan shamakin ya bayyana yadda za a kalle ba wanda yake iya ƙara motsi ko iya ƙara wani abu har sai ya mai da hijabin nan ya ya koma sannan yan aljanna su dawo cikin hayyacin su za su iya motsi ko za su iya magana ko za su iya wani abu to kuma ana so a ta maimaituwa to duk ranar juma'a ke maimaitawa saboda haka wanda ba sa abin nan ba ba karamin abin nan bane ai yazdadu fihi nazaran ila wajhihi tabaraka wa ta'ala walidhalika du'iya yawmul mazid dan haka ake ce masa yawmul mazid muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala da kada ya haramta mana wannan wuri muna fatan mazan mu da matan mu Allah ya kai mu wannan yawmul mazid samu abin da ake samu a wannan da'uri don abin nan matsayinsa a ƙara ɗaya to ai ba a gama ba ba magana magana ce za a yi an gama an gama abun nan wannan guda ne za a yi taklimun lahi tabaraka wa ta'ala ahlal janna yadda Allah zai ma yan aljannan magana in an je nan wurin Allah zai masu magana wa taqaddama fi hada nususun kathira nassoshi sun zo masu yawa waɗanda suke magana akan Allah zai yi magana da yan aljannan in sun zo wa an abi sa'idin أي الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم wato manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ya ce inna Allah azza wa jalla yaqulu li ahli aljanna Allah tabaraka wa ta'ala zai ce ma yan aljanna ranan da suka zo wurin shi suka shiga aljannan nan yace ya ahli aljanna ya yan aljanna fa yaquluna labbaika rabbana wa sa'daika su ce an sawarka ya ubangiji kuma taimakonka taimako gare ka yake muna neman taimakonka wal khairu fi yadayka al khairi gaba ɗaya a wurin ka yake wa yaqulu hal raditum kun yadda da abin da nayi maku kun gamsu yanzu kun zo kun ga abubuwa kun ci kun sha kun yi kaza kun yadda wa yaquluna wa ma lana la narda ya rabbana ya ya ba za mu yadda ba ya ubangijinmu ya ma ba za mu yadda ba وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك bayan ka ba mu abin da baka ba kowa ba daga cikin halittarka ka karrama mu ga abin nan wa yaqulu ala utikum afdala min zalika bana ba ku duk abin da yafi abin da ne maku ba ba ku so yanzu in ba ku duk abin da yafi abin da ne maku wa yaquluna ya rab sai su ce ya ubangiji wa ayyu shay'in afdalu min zalika menene yafi abin da kai mana bayan abin da kai mana kuma menene wanda yafi wannan fa yaqulu sai yace uhillu alaikum ridwani shine in saukan muku da yarda ta in yadda da ku ba sauran matsala gaba daya duk abin da za ku yi fala asqatu alaikum ba'dahu abadan bazan ƙara yin hushi da ku ba daga yau har abada shikenan komai ku daidai nasabi bi hada muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya samu cikin waɗannan na'am kenan ko subhanaka na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am wanda bai da lafiya bai yi zuwa wanda larura ta ta hana yana larura ta hana ta ai da lissafin laruran yana zuwa ko kuma yanzu bayan larura zai je ai wannan ba shi muke magana ba wanda larura ta hana in dai larura ta gaske ce ba matsala amma wata larura ai ba larura ba ce kawai mutane ne suke mai da larura sai ta zama larura kamar yanzu ranar juma'a dan kata gana ruwa majaliya ta ce kana iya zaman ka ban kana so to amma in kai zaman ka da kudi ne ka za ka zauna to in ba wata illa za ka samu ba mai a ciki za ta ka je ka je ka je ka zallaka to har ranar sallah ba wasu sai su ki zuwa masallaci su ce ai saboda rana abun nan an tashi ana ruwa kuma kayan da mutum ya dinka ya ce kayan sallah tunda kayan sallah ne me ya ka je ka jike da su in ko dama akwai larurar da in ruwa ya taba ka za ka narke kaga sai kai zaman ka kakkaje mutum ya san in ruwa ya taba shi zai narke kaga sai ki zuwa amma ba ka nan ba mutum yana ba abu muhimmanci wasu a cikin ruwan suka yi fada suka kwato mana wannan darajar ta musulunci wasu a cikin ka duk in kai ta aunawa za ta gani yanzu shehu Usman bin Fodiyo ka kalli fa inda ya zagaye a kafa fa ya zagaye wannan ya kai addini ya je mu mutane ya karantar da mutane ba a ruwa lokacin to kuma ruwan bai kuma tanda wani wuri ba akan hanya na tafiya to sau haka in za a yi abu da gaske akwai larura wadda tabba za ta hana mutum kuma ba yadda zai rikita yanzu kai ne kana sama reshe ya balle kayo kasa ya za ka yi sai ka zo kasa in ba wata kaddara ba ka ga larura ce ka ba yadda za ka yi amma har ga yadda za ka yi in masallacin nan ne in ka tashi ka ga ana ruwa za ka iya shata na abin hawa ya kai ka hau wurin ka biya kuɗin ka to me matsala to amma in ba da gaske mutum yake ba komi ma uzuri ne komi larura zai dauke komi larura ne to kuma mutum zai je lahira ne shi da kai shi ya karyata kai shi domin akwai abin da ba laruran ba zai rika cire su yace nan dai karya yake nan dai karya yake har ya cire su gaba ɗaya a koma bai su guda biyu su ne larura ba sauran duk karya ne hawa ne sauran shedi akwai larura tabbas amma larura takan zama larura ne bil jiddi to yanzu ka duba mutum ko a ta hanya yake tafiya kafin a ce ci mushi wata da kace ta zai mutu ba kuma ya san bayan da za a yi samu wani abu sannan ya ci sama kawai daga yaji kawai ya daji yunwa adi yunwan da ya saba kamar ta mai azumi sai kawai ya samu mushi ta zafara ba larura ba ta kai larura ba larura sai ta kai matsayin da in ba a yi shi ba ko in an yi zai ba da wata mafsada ko zai ba da wata illa kamar yanzu mutumin da yake da ciwon da aka ce in ruwa ya taba shi zai narke ya zama gishiri ya shiga to kaga ba zai yi ba kaga ya zama larura sai na larura ce mai karfi sai yi amma larurar da bata hana mutum neman kuɗi ba sai ta hana shi kuma ibada hana shi bauta Allah kalla yanzu ka gani da asuba idan da damina ne ka bi masallatai zaka gani wani masallacin mutum uku zaka gani har liman ba wanda ya zo in an magana sai ai ana ta ruwa to da bukatar mutum ce ta kama ba lafiya za a asibiti kana ganin za a zauna ko da ruwan nan ruwan ba za a je asibiti ba za a ce saboda ruwa an fasa zuwa asibiti to shi mai kula da mutane kuma ba cikin ruwan zai zo ba da zai duba mutane kai kuma da kaje ka ji larura ba haka za ka tashi ka tafi asibiti kuma ka ji wanda ke aiki na fifi ya ki zuwa ya ce masu akwai ruwa wanda masu aiki banki su zaman su ki zuwa su buɗe banki har karfe goma na safe su ce ana ruwa ko suna yi to kaga su ba larura ba ce wurin su ruwa ko kuna yi ulqadir kai zaman ka kawai a sama a sai alƙadin tebur din ba kowa manaja ya ko kace ka san oga ana ruwa kamar da bakin ƙwarya a gwammu yasa ka ji zuwa eh ko da ma za ka tada kai a ja wurin tadi in kuma ka maimaita so uku sai ka zo da ka zo ka bude wannan kwamfutar ba za ta buɗe daga gate za fara kare ka sai an ce kanka shiga nan sun kulle kuma duk ƙasan nan nan sai sun ji an kore ka yan baki kenan ba ba da ka asiri in suka yi ma wannan korai ko ina sai sai sun san an kore ka na ka dinda ka je ka leka wata rana sai kai wannan korarren ne ne na sas to saboda kaga ai ne masa aiki da gaske ko fita mutum zai leka ta sai ya ga ma wani kwal ce zai je ka in an tambaya fa ga inda yake a wannan sai ka ga kai mutum ya ce larura wata rana ma wani da ya je idin ma ka fara ruwa ta yi wai an sa su zo idi kuma ana jika su da ruwa an ce su zo idi kuma sannan ana ta zuba musu ana ta zuba musu ruwa ana jika su sai ka na magana ko mai ungo ungo sai mu wannan magana ya rashin mutunci Allah tsare mu subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk اللهم يا ربي يا ارحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين انزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وحبب اخلاقنا وقوي ايماننا وسدد عند السؤال جوابنا والى عمل اهل الجنه اهدنا وتوفنا عن ضلال عنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها مردنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا اللهم اجعلها في أيدينا ولا تجعلها في قلوبنا اللهم اغفر لنا جميع ما بدا من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من عمرنا وارزقنا عملا ذاك ترضى به عنا وخذ الخير بنواصينا واجعل الاسلام منتهى رجائنا اللهم امنا في اوطاننا وظهورنا اللهم اصلح ائمتنا وولاه امورنا واحشرنا في ذمه نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفه شربه هنيئه مريئه لا نزمع بعدها ابدا يا رب العالمين اللهم ربنا ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم ربنا حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين